hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
me ya raba shi da tarauni me kuma ya kai shi kabo dan ba za mu yarda da irin wannan ba a rinka kai mutane ba a faɗar asalin inda suke ba ku da kowa a karamar hukumar Rano saboda wannan tsohon dan majalisar tarayya taku ya riga ya damalmala lissafi.
Muna gaiwa kana baro billahi azimi idan baka kiyaye irin abubuwa da kake zuwa kana faɗa kan MD uba dan baya ba waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Mai sauraro Assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa a daidai lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke ziyartar kasar Amurka domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya na 74 wanda aka shirya shi domin fahimtar fahimtar juna kan yadda kasashe za su ƙara haɗa gwiwa domin yakar talauci da kuma tabbatar da ingantaccen ilimi sai kuma ɗaukar mataki kan gurɓatar yanayi. Jam'iyyar PDP ta ce tana shawartar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tunda yana daga cikin waɗanda za su yi magana a taron to kamata ya yi amfani da damar da ya samu ya sanar da Majalisar Ɗinkin Duniyan rahoton da ƙungiyar tarayyar Turai EU da kuma ƙungiyar gamayyar ƙasashen Afirka AU da kuma sauran ƙungiyoyin duniya da suka fitar kan magudi da aka yi a zaben Najeriya na 2019 a wata takarda mai dauke da sa hannun sakataren yada labarai na jam'iyyar Kola Olobodian PDP ta kuma roƙi shugaba Buhari da ya bayyana wa majalisar rahoton da aka fitar kan keta haƙƙin ɗan adam da kuma yin fatali da dokokin kundin tsarin mulkin ƙasa da ƙin yin biyayya ga umarnin kotuna sai kuma cusguna wa 'yan ƙasa da ake yi a lokacin gwamnatinsa dama dai akwai jikakkiyar alaƙa tsakanin ita jam'iyyar PDP da kuma shugaban ƙasa Buharin da jam'iyyar APC ke mulkin ƙasa wacce kuma PDP ta shirya tsab domin sake kalubalantar zaben shugaban ƙasar a gaban kotun koli domin tabbatarwa da duniya cewa PDP bata yadda da nasarar da APC ta samu ba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da a yanzu haka majalisar wakilai ta ƙasa ta yi wani zama da shugabannin jami'an tsaron ƙasar nan domin jin yadda za a magance matsalar tsaro da ta zama wa ƙasar nan ƙarangaren bakin tulu. Ganawar ta zo ne a daidai lokacin da shugabancin majalisar ya soke wani zama da za ta yi da shugabannin jami'an tsaron zaman da a lokacin aka ce wasu shugabannin jami'an tsaron suka ƙi halarta lamarin da ta kai ga shugaban majalisar Femi Bajabiya Mila ya ya sake gayyata su da babban murya. Cikin waɗanda suka halarci ganawar akwai shugaban kwamitoci na tsaro na zauren majalisar da kuma masu ruwa da tsaki a fannin tsaro a majalisar. Shugaban majalisar ya nuna rashin jin daɗin sa kan yadda rashin tsaro ke ci gaba da ta'azzara musamman ma a jihar Katsina da Zamfara jihohin da ya ce ya ziyarta domin gane wa idansa abin da yake faruwa. Wata matsala dai da take damun tsaron ƙasar nan shine na rashin yin aiki tare tsakanin rundunonin tsaron ƙasar nan wanda hatta ministan tsaro janar Bashir Salihi Magashi yayin da ake tantance shi a majalisar dattawa ya bayyana wa majalisar cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta su ne rashin samun fahimtar juna tsakanin rundunonin tsaron ƙasar nan batun da ya ce zai yi ƙoƙari domin shawo kan lamarin ta wannan kenan. Yayin da gwamnatin jihar Kano karkashin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke ci gaba da shirye-shirye domin bayar da ilimi kyauta kuma dole ga al'ummar jihar Kano. Shi kuwa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Yar Rufa'i tsarin nan ya dauka na fara bayar da misali a kansa domin inganta ilimi. Gwamnan Yar Rufa'i ya zabi ya mayar da 'ya'yansa makarantun gwamnati domin su yi karatu tare da sauran 'ya'yan talakawan jihar. Da sanyin safiyar yau ne aka ga gwamnan Yar Rufa'i da mai ɗakinsa sun riko ɗansu da bai wuce shekaru biyar ba zuwa makarantar gwamnati ta Capital School domin yi masa rijista ya fara karatu wannan dai wani yunkuri ne na gwamnan domin zaburar da sauran jami'an gwamnati da kuma masu hali da su dawo da yaransu makarantun gwamnati domin a haɗu a gyara ilimi wanda tuni ta barbare tsawon lokaci a wannan ƙasa kuma ake ƙoƙarin dawo da shi hayyacinsa Wal alkawari ne na ɗauka cewa duk lokacin da ɗana da bai fara makaranta ba ya kai shekarun fara makaranta zai je makarantar gwamnati. Ni ma makarantar gwamnati ne kuma a gani na idan shugabanni da aka zaɓa ko aka ba su aikin gwamnati ba su sa 'yansu makarantun gwamnati ba ba za su sa ido yadda makarantun gwamnati suke ba shi yasa nake ganin dole ne mai shugabanci da misali mu tabbatar da 'ya'yanmu suna makarantun gwamnati domin mu tabbatar makarantun gwamnatin sun zama ingantattu to alkawari muka ɗauka kuma yau mun cika alhamdulillah gwamna yan rufa'i kenan na kaduna Comrade Ishaq gandun albasa ɗan gwagwarmaya ne da ke ganin cewa wannan mataki ne mai kyau da yake ganin ya kamata sauran gwamnoni ma su yi koyi da wannan.
Wannan abu ne wanda yake daman tun tale-tale ya kamata gwamnatoci a ce sun shigar da wannan tsarin kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kashe ilimi rashin 'ya'yansu a cikin makarantun gwamnati babu yadda za a yi alaji kana tafiya da lalita al'umma harkar ilimin su kullun yana ci baya kuma kai ne wanda kake ɗaukan tsari na inganta wannan ilimin nan a ce babu ɗanka a ciki wani abu da zai baka mamaki hatta principal ko kuma headmaster ko malamin da yake koyarwa a cikin aji zaka ga ya ɗauki ɗansa ya kai shi makarantar kuɗi kuma a nan ake bashi albashi nan ne tushen samun albashin gina 'ya'yansa amma babu 'ya'yansa ta yaya ilimi zai taɓa inganta ta yaya za a samu free education idan babu ɗan gwamna babu ɗan shugaban majalisa babu ɗan kwamishina a cikin makarantar gwamnati to ai kamar misali gwamnati kanan a nan jihar Kano ai za a iya cewa ta ɗauki gabari ko kuma ta ɗau ta fara hawa kan wannan turba tunda har ta fara bada ilimi kyauta kuma a matakin dole ko ai iya faɗan ma da ta ta ce ilimi kyauta a Kano wannan abin ayaba ne amma akwai sauran rana aka ba akwai lauje cikin naɗi in har ɗan gwamna ba zai shiga cikin makarantar gwamnati ya yi karatu ba ɗan headmaster ba zai shiga cikin makarantar gwamnati ya yi karatu ba kasan babu yanda za a yi a ce babu ɗanka a waje kai kuma ka iya yadda ka ba da kulawar da ake bukata Comrade Ishaq gandun albasa kenan. Da yake ana batu ne na raya ilimi wannan ta sa wasu shugabannin kungiyoyin ɗalibai a nan Kano shigowa wannan fili suna roƙon gwamnan Kano Khadimul Islama Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya kawo musu ɗauki bisa tsawon lokaci da aka ɗauka ba a biya su kuɗin tallafin karatu na scholarship ba kamar yadda Lura Musa ya wakilce su.
muna so mai girma gwamna ya duba halin da al'umma suke ciki musamman mu ɗalibai ko matasa duba da halin matsi da ake ciki na tattalin arziki abubuwa sun tsaya kusan kuma ɗalibai suna ta kokewa kusan shekara ta uku kenan shekara ta uku kenan ba a biya ainihin scholarship ba dan kuɗin tallafi dama scholarship din nan kusan yayi kaɗan ma haka dai ɗalibai suke yin hakuri wanda kusan hakan yana nema ya taɓa tarbiyyar musamman mata annan mu daga ciki zaka ga ɗalibai eh zaka ga ɗalibai mata wasu iyayensu duba da halin da ake ciki ba sa iya biyan kuɗin registration fee din ma less of transport money da kuɗin abinci wannan yakan sa wani lokacin ya jawo ga lalacewar tarbiyyar su abin yana mana ciwo ga gaba abin da zamu yi dole mu ja hankalin gwamnati ko mai girma gwamna kirarin da ake masa kadimul islam wannan taimako ne na addini baya ga ci gaban ilimi amma kuma a kwanakin baya ai an ji an raba wannan kuɗi na scholarship shin kuɗin ne ku bai zo bangaren ku ba wannan gaskiya ne abin da ya faru shine ɗaiɗai ko aka taba tsinta aka yi tamkar a cikin buhun hatsi ne ki zo ki ɗauki kwata ko gwangwani ɗaya a cikin buhun hatsi wannan shine abin da ya faru da yawan mu kusan san bana jin akwai wanda ya samu ma anaki duba yawan mu da tarin mu maza da mata wannan shine abin da ya faru shine muke kira ga mai girma gwamna ya duba da Allah a taimake ɗaliban jihar Kano to ba ka ganin wataƙila abin lissafi ne kuma zai zo ku ku da kun yi hakuri so kusan haka ma kai ta faɗa mana kusan shekara kenan ga ta uku ta shigo wataƙila muna kyautata zato ma wataƙila ko mai girma gwamna bai san hakikanin abin da ake ciki ba wataƙila ainihin su jami'an ko wancan daban bayanan da suke gaya masa da mu kuma abin da muke fuskanta ɗalibai wakilin ɗalibai kenan a nan Kano Nura Nura Musa. Sai dai a nan Kano tuni 'yan hamayya ke ci gaba da kai duka na siyasa, wanda da farkon fari muka ji Shamsu Kura wakilin talaka na jam'iyyar PDP ke wata bankada da ya ce gwamnatin Kano ta tsunduma ciki.
Al'umma ku yi kokari ku gina tarihin baya dan gaba. Wannan tsarin da Audu Ganduje ya zo da shi a jihar Kano dole mu kira ga mahukunta da shugaban majalisar dokokin jihar Kano. Ko da yake bisa zargi shi ma mun ji an ce an shiga an fita a gurinsa an masa wata kalma suna. To ka sani shugaban majalisar dokoki wallahi wallahi duk abin da kuka binne sai mun tone shi domin kar muke kallon ku kuma talakan jihar Kano suna kallon ku ba yanda za a ce ma'aikatar disable da take kan Sokoto road a ce an mallakawa masu ido da kwalli a gwamnati to daina aikin gwamnatin za a yi ko daina harkar disable din za a yi ka ce bisa zargi wai kullum ba ku da hujja ne maganar hujja ko maganar zargi ai dole a kata a wannan tsarin idan sun je kotu sai mu tabbatar ko idan sun zo sun karyata abin da muka faɗa cewar ba haka yake ba sai mu zo mu tabbatar akwai ofis na interparty gwamnati wanda da bashir ya zauna fatima dala ta zauna ibrahim ahmad karaye ya zauna kowa ya san wannan ofis a hanyar lodge road yanzu wani mashahurin mutum a jihar kano wanda yake kadimul hada-hada shekararsa wajen saba'in da wani abu wai zai wa ɗansa gida a wannan gurin an taɓa yi wa ɗa gida aure a ma'aikatar gwamnati wannan labarin idan fa ba ku faɗin hujja wani zai ce hirar teburin mai shayi ce babu zancen teburin mai shayi muna da majiya kuma muna da zargi akan wannan abubuwan da gwamnatin nan take ba fa za mu yadda a jihar kano a salwantar da dukiyar jihar kano muna ji muna gani ko ba mu gwamnati muna da al'umma kuma nan gaba ta yaya al'umman mu za su samu abubuwan more rayuwa ka je kwana ATC ka gani jikin Kano State Polytechnic ka ga yanda aka dauki yanzu ka tafaran gini maimakon talakawa suna zama a wannan inuwa suna hutawa masu tallace tallace akan titi wannan gwamnan ba za ka ji tausayin al'ummar da suke wannan sana'o'i a wannan gurin kai musu rumfuna ko ka dasa musu bishiyoyi ba mun faɗa cewa MD ka na buda ba shi da wani amfanin komai a jihar Kano dan me za a yanke wannan gurin a sai da shi aka yi ko ko kyauta aka yi ko masallaci ake ginawa ko kun fidda ran za ku zo ku gyara ne kuke karancin hakuri wallahi duk wanda yi ba daidai ba sai mun rushe wannan gini da suke shi da takardar tsire duk daya wanda yi siya ma sai mun kai shi kotu an hukunta shi domin ya ci amanar kansa da kansa ya ci amana al'ummar jihar Kano kuma ko da dai Shamsu Kura wakilin talaka na wannan adawa ne tuni muka jiyo Musa Dan Zaria na Gandujiya wanda ya shigo yana cewa ayyukan gwamna Ganduje sun kewaya lungu da sako kuma hatta 'yan kwankwasiya suna morar irin waɗannan ayyuka.
ya ba mai girma gwamna kuma in tabbatar da al'ummar jihar Kano duba da ayyukan alheri da yake kuma in jawo hankalin musamman mutanen ɗarikar konkursiya da in kace su faɗi su duba girman Allah kaɗan daga cikin su akwai amma wasu sai su ce ba su ga aikin mai girma gwamna ba to na farko da ni da kai da al'ummar jihar Kano ina roƙon mu ce wani bawan Allah babba ne dan konkursiya an kwatar da shi a asibitin Giginyu wannan kuma kaɗan daga cikin irin ayyukan abin da kullum a rayuwa ana gina abu da al'umma ne kaga sun ci gajiya dan kaga kenan babu wani dan konkursiya da zai ƙara da kan kirji ya ce wai bai ga abin da mai girma gwamna yi ba kaga san rai ne kenan to mu haɗu da ni da kai da al'ummar jihar Kano duk marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya amma asibitin yiwu wane ne ya asasa asibitin nan misali wane ne ya gina shi ko ni ko kai waye hasasa su ai dai al'umma jihar Kano aka yi wa kuma koma babu komai a yanzu ana aiki kuma an ka ƙwararrun likitoci kuma an taimaki al'umma amma abin da muke jawo hankalin al'umma kuma musamman ƴaƴan dariƙan kusiya musamman na ƙasa ƙasa kada wani kawai waye gare ce ba a komai kawai ce ba a komai ba sun ce ba a komai ba duba da kamar ba a taba bangaren lafiya ba ana maganar Malam Ibrahim Shekarau shine wannan asibiti na Giginyu mai girma gwamna kuma ya zo ya bude shi budewa kai a tunaninka ka ce mai girma gwamna ya zo ya hassasa shi ko ya kirkire shi ko ma menene da aka yi amma dai mai girma gwamna ya kawo likitoci an kawo ayyuka kuma asibiti na aiki amma ba shi ya gina ba ana so a gana shi wanda shi ne ya gina wanda koda baya nan za a ce wannan asibiti ne wanda tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ne wannan asibiti maganan ita ce cewa wani bai komai ba ba daidai bane kuma ina ƙara jaddada kuma kwanakin ma kun dinga addu'o'i ana maganan cewa hadda wasu malamai to malaman abin da suka manta shine su fito su faɗa al'umma shin in an tashi ga malalurar rashin lafiya in ya samu kana cikin yan jinya in an bada abin hasafi na taimakon mara lafiya an sa a ƙarƙashin fulo ina ake kai su hukuncin wanda ya canza masa waje ko abin da ba daidai ba akan wannan menene kucinsa kuma ko babu komai irin sa'ada kuma a cikin malaman nan akwai mutane irin su yaran sa'ada ne su saba dudu irin waɗannan mutanen ku zo ku ce za ku yi wa'azi ko ku ce gashi kuna da wani abu da za ku faɗa wannan kamata ya ku ja hankalin al'umma ku yi masu wa'azi cewa in irin wannan ta faru ga mai lura rashin lafiya ga mai jinya in an samu irin wannan an kawo abin taimako na hasafi an sa karkashin fulo in mutum ya canza wa kayan wani waje to ya kamata a yi masa wa'azi duk irin wannan ya kamata a rika me sakon kai ke nufi a dungu eh na farko dai al'umma jihar Kano da suke jina suna jina kai ma da nazo wajenka ka fahimta illa iyaka ko kana ganin cewa baka gamsu da wa'azin bane in baka so a yi wa'azin Musa Dan Zariya kenan hadimi a gidan tsohon kwamishinan raya karkara Honorable Musa Ilyasu Konkos. Sai dai zaben 2019 zaɓe ne da ya fito da unguwar Gama da ke karamar hukumar Nasarawa wacce hatta 'yan unguwar irin su Usman Muhammad Gama na cewa tuni Gama ta shahara a siyasa amma kuma har yanzu ba su da wata makoma musamman ma a batun wakilci na majalisa.
Mazaɓa Gama ɗaya ce daga cikin wato mazaɓu goma sha ɗaya da karamar hukumar Nasarawa take da shi. To Allah cikin ikonsa ya albarkaci mazaɓa Gama da ɗan majalisa wato Ibrahim Lugar wanda ya shekara takwas mai albarka yana yin abubuwa ba bakin gwargwaransa sannan Allah ya sake karbewa daga hannunsa kuma ya sake danka ta a hannun dan gama wanda mu yan gama kamata ya ce lalle ba shakka mun yi murna da abubuwan da ya faru manufa an karba daga hannun dan gama an bai wa dan gama to amma sai muka ga cewa ga muna ta kataniya a kotu waɗanda yake sauran mazaɓin goma sha ɗaya da kuma sauran al'umma suna yi mana dariya suna ganin kamar ba mu da manya.
Wai mai sauraro zai iya cewa Malam Usman wai menene abin da ya faru ne a wannan unguwa taka ka zo kai kira akai.
Abin da nake nufi ina kiran a kirawo wato shi dan majalisa wanda ya shekara takwas wato mai girma lugat a kuma kirawo shi dan majalisa mai shi na yanzu wato magi a zaunar da su a nuna musu cewa gama ce a gaba karamar hukumar nasarawa ce a gaba duk wasu ayyuka na alkhairi da shi lugat yayi wato wanda bai karashe ba shi magi to ya dora akai tunda daman abokan juna ne kuma sannan yan unguwa ɗaya ne yanzu dan wani gibi aka samu wato yasa kusan aka dan samu wannan abinda nake nufi tunda an yi zaɓe ga yanda ta kaya an kai kotu ga yanda ta kaya to da Allah ina kira manya su sa baki da cewa bai kamata a ce za a dauka ƙara ba akan wannan harka domin ko ba komi mu kunyata mu ake in muka fita muka ce mu yan gama ne dariya ake mana to mai sauraro zai iya cewa wannan fa dan majalisa shi ma yana da damar fai kalubalanci zaben da aka wancan dan majalisa matukar bai gamsu da yadda aka gudanar da zaben ba ai ina so ba siyasa irin ko a mutu ko a yi rai bane a mu yan gama damar da Allah ya bamu to mu zama yan uwa aminan juna a zo a taimakawa juna saboda wannan abin yana shafar al'umma misali akwai tarans transformer a kasuwar Murtala a nan mazaɓa gama wanda shi memba mai barin gado ya fara tun da ya tafi aiki ya tsaya wanda kaga idan kai ya haɗu za a ci gaba da yin wannan wato za a ci gaba da yin wannan ayyuka to alheri Ko da dai Usman Muhammad Gama na wannan kokari na sulhu ne tsakanin 'yan majalisar su daga karamar hukumar Bunkura kuwa. Wannan ta sa Sani Yalo Gurjiya garzewa wannan fili yana cewa kamata 'yan PDP su haƙura su dangana sai 2023.
ina kira ga 'ya'yan jam'iyyar PDP na karamar hukumar Rano ku rungumi kaddara ku tara dubu biyu da ashirin da uku amma wannan zaɓe bakin alƙalami ya riga ya bushe idan za a yi zaɓen nan so dubu mu 'yan jam'iyyar APC mu za mu lashe zaɓe mu za mu cinye zaɓe domin nura na kowa nura mai matasa ya fito da kyakkyawan niyya don ya taimaki al'ummar karamar hukumar Rano ba za mu yarda da wannan zagon ƙasar da 'yan jam'iyyar PDP kuke nema ku kawo a karamar hukumar Rano ba kuma muna so mu tabbatarwa da NPDP na karamar hukumar Rano ba ku da kowa a karamar hukumar Rano saboda wannan tsohon dan majalisar tarayya taku ya riga ya damalmala lissafi mu da muke da jarumi abokin tafiya right honorable Kabiru Alasarin kai taka kai ta mai karamin karfi ina kira ga jagora Kabiru Alasarin in ma an tabbatar da za a yi zaben nan ranar zabe ka fito ka kafa ka tsare sai an kawo kujerun nan NPDP nan yan tsirari na karamar hukumar Rano mi musu ɗiban karan mahaukaciya mu watsar da su kuma ina kira ga duk dan wani APC na karamar hukumar Rano in an zo za a yi wannan zaɓe kowa i fito kowa ejen ne a karamar hukumar Rano domin mu muke da shugaban karamar hukuma mu muke da dan majalisa mu muke da dan majalisar tarayya ina so in tabbatarwa da al'ummar karamar hukumar Rano nura na kowa nura mai matasa ba fa neman kuɗi izo ba da kazuwansa ya zo ya yi foundation ta gyaran ido ya zo ya sai mashina bila adadin an raba wa matasa ya kawo kudiri kyakkyawa kudirin nan da ya kawo ya ce a gyara gadan nan gadan nan in an gyara ta ‘yan kura za su mora, ‘yan bunkure za su mora, ‘yan rano za su mora, ‘yan kibiya za su mora, tafiya daga nan har sumaila ya nuna mana ina da kishin al'umma.
a iya cewa wannan dai bawan Allah da kake ambata da ya siya zukatanku da waɗannan ayyuka da yake yi shikenan ko da ba shi da cancanta ma za ku zaɓi.
Ai abin da muke so mu gani a ƙasa, Malam Nura ya zo da kyakkyawan niyya za a taimaki al'umma. Al'umma Rano har yau har gobe Nura Alasan shi ne ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Rano.
Sani Yalo Gurjiya kenan daga yankin Kano ta Kudu. Sai dai a ta rikicin jam'iyya bai bar karamar hukumar birni da kewaye ba, musamman ma da take ƙara zafi kan waye zai zama jagora a jam'iyyar APC. Haidar S. Sharaɗa ya shigo da irin waɗannan kalamai da yake cewa sun san waye jagoransu.
zan yi amfani da wannan dama a madadin jagoran apc na karamar hukumar birni zan mika takon ta'aziyya ga shahabin ibrahim sharaɗa na rasuwar mahaifinsa allah masa rama kai kuma mai jan kai ake cewa mun ga ka zo gaisuwa ta neman suna mai girma sardaunan kano mun ga kana goyon bayan wancan tsagin mu a matsayin mu na yan gidan mun tariya halacci to a matsayin ka na dattijo ya kamata a ce kowa ya zama naka wancan tsagin da ka zo kana goyon bayan su jam'iyya ma bata san suna yi ba saboda haka da kai da wancan tsohon dan kwangilar da muka ji kuna wannan maganganu idan rigima kuke so ku ballo da yan mun tarayya to a shirye muke idan kuma kun yi ne ra'ayinsa ya bayyana ba wani ra'ayinsa da ya bayyana kirikiri suka fito da shi da wancan tsohon dan kwangila tuni an rushe wannan maganar tasu amma a matsayinsa na dattijo dan an kai masa ziyara shikenan ba zai nuna goyon baya a matsayinsa ba na dattijo bai kamata ya goyi bayan abin da ba gaskiya bane wannan ai ba me gaskiya yasa zai zama ba gaskiya Ai, bayan ba- kuma su suke da mulki jami'iyya jami'iyya ta tabbatar da cewa mun tare shi ne jagora ai kaga bai kamata ya goyi da baya Jagora watakila daban don kuma- kuma irin mu da muke kare shi da mu zai rigima to wallahi da kai da wancan tsohon dan kwangila kun taro a rayuwa da kai wa'ancan yan barandan da aka turo suna tallar bako a Kano to mu fa ba za mu yi bako ba gawuna za mu yi gawunan nan dai kowa ya san waye shi gawuna kowa na sani mutum ne mai daraja mai hakuri mai kamala amma wasu sun zo suna taba muhibbar mai girma gawuna to duk wanda zai wannan abin ya taro rikici da mu saboda mu- naka ra'ayin ka bayyana shi ma kuma su ma wannan kuma nasu ra'ayi ne ra'ayin wanda suke kowa bayyana ya san gawuna mutumin kirki ne kuma yana biyayyar mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gami saboda haka mu gawuna zamu ba zamu ba ko ba mun ji ka kana magana jiya kai ma dugo jan kai kana magana da duk wanda yake ce ka taro inda akan Kano ne zaka je to ba mi mamaki ba tunda ganduja sai ta maka hanya ka fara gyaruwa na dade ban ba hanyar dangi ba yau da na ba hanyar dangi ana sauke ni akan gunnan sai kai na ji saboda an ka tattala hanyar ina an gyara hanya kai ni ai tunani na ni ba ma akan Haidar S. Sharaɗa kenan na jam'iyyar APC. Mu je ga Ibrahim Falke shugaban kungiyar nan ta cika ɗan Construction Nigeria Limited da wannan gaba ya shigo yana kalaman martani ga Abubakar Abdullahi Kanabaru duk da dai jam'iyyar su ɗaya.
dole mu gode wa baba ganduje ba dan komai ba irin yanda ya ke daukar dama yana baiwa iyayen gidanmu musamman wato dabta Yahaya Isa Bunkure Probus na Sa'adatu Rimi musamman Muhammad Garba kwamishinan yaɗa labarai dole ne mu gode wa baba ganduje yanda ya dauki emdin nan na singa da sabon gari ya baiwa uba Zubairu Dambaye hisa muka ji wa'ansu mutane suke ta yin hasada musamman kana baran nan muna gaiwa kana baro billahi azimi idan baka kiyaye irin abubuwan da kake zuwa kana faɗa kan MD uba dan baye ba to ina tabbatar maka mu ma fa za mu kau da kai mu sare tofa irin hasadan da kake yi ba yanzu wato ainihin uba Zubairu Dambaye shine MD na kasuwar sabon gari duk da hasadar ka bata hana ya zama MD na kasuwar sun gaba mun san ba irin abubuwan da kake yi fa a kasuwar sun ga akan an ce ka gyara wannan dalilin ne yasa kake zuwa kullum kana kalubalanta sa to billahi azimi ko dai ka yi hiru da bakinka ka sake layi ko kuma mu ci gaba da takawa da kai akan siyasa Wai a iya cewa waɗancan kalaman da yake dukkaninsu ba gaskiya bane ba?
duk abin da yake faɗa kasuwar bukata ce ba dan komai ba irin hasada fa da yake yi ba iyayen gidansa ma sun gaza su taimaka masa fi isa kullum kake irin wannan hasadar to ina gaya maka idan za ka daina hasada ka daina hasada domin Zubairu uba dan baye kafin Allah ne kuma ni ina gaya maka shugaban kamfanin cika dan Construction Nigeria Limited ka zo in baka aiki a kamfanin cika dan Construction Nigeria Limited domin ka samu ka daina irin wannan abubuwan da kake yi idan kuma kaki mun san iyayen gidanka za mu kau da kai mu sare to ba Ibrahim Falke kenan shugaban kamfanin na Naci Kaɗan Construction Nigeria Limited. Mu je ga kalaman Aladiji na goda na Kwankwasiya wanda after fari ya sake tsunduma cikin rikicin nan da wasu 'yan jam'iyyar APC suka yi wata suka ga mai gidansa har ta kai ga ya ga ba zai kyale ba.
ku sani wannan zance da kuka kawo mun karba gawuna jikan shehu ne kuma a yanzu mun faɗa ba wani mahaluki da ya isa yi gwamna a jihar Kano sai ina da hula biya kuma maganar da kuke faɗa cewa mai girma injiniya sanata shehu Muhammad Rabi Musa Kwankwaso bai rabe ne to wannan abin da kuka faɗa kun faɗa kuma ku yadda shi ma mai girma barau igala ne to in kuka karɓi wannan zancen mu ma mun karɓi wannan zancen da kuka zo da shi Alajiji magana gawuna da kake baka ganin al'umma suna ganin bashi da jama'a a hannunsa.
shi mai girma kadin din ina da jama'a a hannunsa mutumin da bai ci zaɓe bai hau kuma sannan shi a ce ina da mutane har a zo ana gaya mai girma Nasiru Isuhu gawuna baƙaƙen maganganu ana cewa kiya kiya ce ba fasinja to mu ne fasinjojinsa kuma kare mutuncinsa farilla ne a gurinmu domin bai taɓa cewa injiniya sanata Shehu Muhammadu Rabi Musa Kwankwaso bai da kirki ba ko ya zage shi ko ya gaya ma baƙan magana su ne suka zo suna gaya mana magana sun ce an yi diddike an yi sanda to wannan abin takaici ne abin baƙin ciki ne Alajiji kaffa magana al'umma ta tabbata mun ji kana wasa gawuna anya ko ba jam'iyyar nan kake so ka koma.
ai Allah ya sauke ai da caji ofis da jam'iyyar EFC uwarsu ɗaya ubansu ɗaya dan me zan je cikin ta ai Abba Kabir Yusuf shine gwamnan jihar Kano da yadda Allah sai yayi tenuwa biyu kai jam'iyyar PDP idan Allah ya taimake mu muka karɓi haƙƙin mu a gurin wa'annan mutane alfarma Annabi Muhammadu in muka rinka mulki tun daga yanzu har abada ma ba za mu sauka ba da yadda Allah tun da mu aikin Allah muke aikin jam'iyya to mutanen da basu ci zaɓe ba kuma sun zo suna mallakawa kansu kayan talakawa wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne kuma mu ba za mu daina faɗe ba cewa sanata shehu rabi musa kwankwaso shine baban yan siyasar da suke arewacin najeriya ko suke najeriya domin shi yake faɗa icika shi yake faɗa gaskiya shi yake wa'annan mutanen wa'azi shi baya hawa haramun kuma baya faɗan magana idan ka juya i maka zumi Me yasa kuke tsoron barau ya hau gwamna duba da ana hangen cewa idan ya hau zai iya rugurguza kowa.
me ya raba shi da taroni me kuma ya kai shi kabo dan ba za mu yarda da irin wannan ba a rinka kai mutane ba a faɗar asalin inda suke kuma wannan ba za mu yarda da shi ba To wai ku ba garka ya baku amsa ba.
to idan garka ya ba da ansa ya wannan dattijan babanmu da muke ganinsa da farin gashi da yadda Allah sai Allah ya kori mutanen nan ya kore su daga kan haramun Alhaji na goda kenan na Kwankwasiya wanda kuma fitarsa ke da wuya da Tijo Sani Garka dan Batta na Santoriya ta Arewa ya shigo wannan fili yana yaba wasu mutane da ya ce duk wuya din rintsi ba su kauce ba sun taimaka wa gwamna Ganduji.
yanzu an ka dobi dabta ɗallami hayo in gwaggo in ka dobi dabta Bello Shehu Nasarawa ƙaramar hukumar Nasarawa. In ka dobi dabta Nasiru Alasan Kabo Santoriya ta Arewa. Wato, wa'yannan yara guda uku, wato sun riƙe amanan mai girma gwamna.
Baba wacce rawa suka taka da kake yaban cewar wannan mukamai da aka ba su an dora ƙwarya ba gurbinta.
Yanzu ko zan gaya maka, wato, dabta ɗan lami hayo ƙaramar hukuma Ungwaggo Santoriya ta tsakiya. Wato daga naɗahi muna da lokal gamman arba'in da hudu. Sai da ya zagaya su gaba ɗaya ba karamar hukumar da bai je ba in ya je farko zai nemi sakatare na ilimi na firamare na wannan karamar hukumar ya ce ya nemo mihi adadin shedimastoci gaba ɗaya da malaman gaba ɗaya zai haɗa su ya musu bita ta sanin makaman aiki ya gaya musu wannan amana da aka bani to kuma amana ce aka baku kowace karamar hukuma he da ya zaga sati ɗaya ɗaya ɗaya he da ya sati biyar kullum kwana biyar biyar so biyar kaga arba'in da biyar kenan.
Tallafi ya kai na ilimi kyauta kenan ko kuma mi.
E mana to in banda dabta ɗan lami hayo in gwaggo tun da alif ɗari tara da casa'in da tara ake yin sak- ake yin ciyaman na firamare board na jiha to ba taɓa yin irinsa ba. Sannan haka hima shugaban gidan malamai lokal gamman arba'in da hudu ba inda bai je ba ya gana da malaman gaba ɗaya da farin subul farin subul duk ya gana da su o in banda dabta bello shehu nasarawa wa zai irin wannan aikin in ka dobi dabta nasiru alasan kabo wannan yaro manyan asibitoci na jihar kano gaba ɗaya suna ƙarƙashinsa amma kowane asibiti janar janar ba inda bai je ba kani abin da ya burge ni hatta asibitin kutare in ya je sai ya je an faɗi irin abubuwan da kutare suke so a yi musu in banda dafta nasiru alasan kabo santoriya ta arewa wa irin wannan Sarkin yakin Santoriya ta Arewa kenan Alhaji Sani Garka ɗan Batta.
Hangen dala, hangen dala, ba shiga birni ba.
A madadin Abdulkadir Yusuf Gorzo da kuma Ahmad Rabiu Ja'in sai kuma Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.